ba su tsaya aka gwabza da su ba dukiyar da suka tafi suka barta wannan ita ce ake ce da ita al'anfalu ma'ana wanda aka karɓe ta ba tare da an sha wahala ba to me alganima dukiyar da aka same ta bayan an yi yaƙi an fafata to wannan shine bambancin al'anfalu da alganimatu to wasu sun tsaya akan cewa ana nufin dukiyar da aka dauka din ne ba tare da yaƙi ba irin bayi matansu da maza da sauransu to shine Allah yake cewa a gaya musu qulil anfalu lillahi war rasul lallai ganima ko wannan dukiya na Allah ne da manzan Allah su suke da ikon su raba yanda suka ga dama shine fasar al anfalu lillahi war rasul yana hannun Allah su ne suke da damar yuqsimuhuma za su raba su yanda suka ga dama ba wani ne yake faɗan ga yanda za a yi ba wasu malamai suka ce wannan ayar ma ai mansukhiya ne dan Allah ce wa alamu annama ganimtum min shay'in fa anna lillahi khumusahu walirrasuli walidhil qurba ku sani cewa duk abin da kuka samu na ganima ko ma me yanzu ba kuna tambayan al'anfal ba kenan a bisa wannan ra'ayin wannan tambayar da suke yi kafin a gaya musu yaya ake raba ganima ne to sai aya sai ta zo sai ta share ta nuna ai gaba ɗaya ma duk abin da aka je yaƙi aka samu to wannan one over five ɗinsa ɗaya bisa biyar na Allah ne da na manzan Allah idan an samu miliyan biyar to miliyan ɗaya wannan ta Allah ne da ta manzo Allah sallama saura miliyan hudu ne ake raba mutane to wannan ganimar ta miliyan ɗayan nan da aka ɗauki a misali kenan shine humus one over five wannan ɗaya bisa biyar ɗin shine ake kawo baitul mali daga ciki ne ake ciyar da iyalan gidan annabi sallallahu alaihi wasallam daga ciki ne idan wani ya zo neman taimako cikin musulmi ake taimaka masa daga ciki ne manzo Allah yake taimakawa a sayi kaza makamai na yaƙi a yi kaza a yi kaza duk da shi ake sauran kuma kashe hudun to shine kuma ake rarrabawa wato waɗanda suka je yaƙi din to wa'lamu anna ma ganimtum min shay'in fa anna lillahi khumusahu walirrasuli walidhil qurba har ma da dangin gidan annabi sallallahu alaihi wasallama wani zai iya tambaya cewa to dama manzan Allah shi kan me sana'arsa ne ko tunda shi dai baya cin sadaka ko kuma shi baya roƙo ko kuma shi baya bara to annabi sallallahu alaihi wasallam gaba ɗaya gidansa yana kan wannan ɗaya bisa biyar ɗin ne abincin gidansa daga nan ake ɗauka shikenan kaga ba wani wanda ya sai buɗe baki ya ce shi ya masa kaza sai kyauta ana iya ba shi kyauta ya karba amma baya karban sadaka na'am ba shi kadai ba ma duk iyalan gidan annabi duk dangin annabi ahlul baitin manzo Allah ba su cin sadaka yace sun fi karfin cin sadaka dan sadaka ausakhun nas ne dattin mutane ne da kazantar su wata rana ko Hassan ko Husaini ɗaya daga cikin su yaran sai ya tsinci dibino sai ya jefa a baki a hanya sai annabi ya gani ya maza maza sai sa hannu ya kwakwalo wannan dibinon ya cire ya jefar da shi aka ce ya ya ce ina jin tsoron kada ya zama to dibinan sadaka ne don iyalan gidana ba sa cin sadaka ina sharifai suna ina waɗanda suke zuwa suna bin mutane shago-shago lungu-lungu kwararo-kwararo sako-sako wai mutum ya zo ya ce wai shi sharifi ne wai dangin annabi ne wai jaddaji karar tsuru wai a bani dan kakana to kakan ka baya cin sadaka ka kama kafar wala ka yi shirme kuma ku daina ba su sadaka tunda sun ce su jikoki annabi ne in ko sun yadda ba jikoki bane a ba su sadaka in ko su jikoki ne to ku daina ba su sadaka ko ba haka bane to haka karatun ya ce ko duk wani jika annabi ya daina cin sadaka ma ba mu karya masa ba mu ce in ya ci sadaka mata kari wannan yana nuna mana izzar annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan al'umma da daukakar sa kuma wannan yake nuna mana sadaka ba wani abin sha'awa bane ka zo ka zauna kullum kana jiran ta annabi kai kai parasite ne a makale kake sai dai a dauka a baka kaci kai ba za ka bayar ba kullum hannunka yana ƙasa a baka a baka a baka kai baka iya zuwa ka je ka murza ka ba wani ba sai dai wani ya dauko ya baka an taba rayuwa haka allazi wa'idi Allah ba ku mu samu a ina ka ji dan Allah mala wai Allah ya ba ku mu samu ka ce Allah ya ba mu mana gaba daya kai sai Allah ya ba wani sannan zaka samu wanda kofar a buɗe take wai za salaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idza da'ani falyastajibu li وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه تو a bisa wannan kaulin kenan kai Imam al-Baghawi ya rufe tafsirin ayar da fada fattaqullaha wa aslihu zata bainakum ku ji tsoron Allah ya ku bayin Allah ku ji tsoron Allah ku yi sulhu a tsakaninku ittaqullaha bi ta'atihi ku ji tsoron Allah da ya masa da'a wa aslihul hala bainakum ku gyara halinku bi tarkil munaza'ati ku daina jayayya wal mukhalafati ku daina sabawa juna ba a son jayayya da sabawa juna ya ku musulmi ku yi haƙuri duk abin da zai jawo jayayya duk abin da zai jawo musu duk abin da zai jawo kaza kaza kaza ku daina ba a so Allah ya hana kuma ku miƙa lamarin ganima ɗin nan ga Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kar wannan ya ce shi a bashi wannan ce bara a bayar ba wa ati'u Allah wa rasulahu ku yi wa Allah da'a ku yi wa manzon Allah da'a in kuntum mu'minina in har ku mu'mine ne na kwarai wannan aya tana nuna mana abubuwa kamar haka takawa ita ce jari ga mai imani muhimmancin samar da sulhu a tsakani wannan kuma shine ya lalata tsakanin al'umma a yau sai kaga tsakanin miji da mata ba a shiri kaga dai karewa kenan malam a duniya fa ba wani wanda yake kusa da wani kusa da kusa irin miji da mata miji da mata ko ɗa da uba ne ko ɗa da uwa ai suna rabuwa wani lokacin amma miji da mata fa kullum yana tare da matarsa amma wallahi za ka samu akwai mata da mijin da ba sa shiri kuma dan jaraba auren yana nan ba a kashe auren ba amma ba a shiri to in dai miji da mata ba sa shiri to wa za su shirya kuma ya magana aboki da aboki kuma wannan ai sai dai Allah ya rufa asiri zaka tarar da makoci da makoci ba a shiri Allah ce wasliyu za ta bainikum ku sulhu tsakaninku malami da malami ba a shiri ku yi haƙuri wa aslihu za ta bainikum wanda ya fi komai ciwo ma aƙida ɗaya aƙida ɗaya manufa ɗaya fahimta ɗaya ɗalibai kawai sun je sun shiga tsakaninsu ai wani baya son ka kullum kai fatawa ma warwarewa yake sharrin ɗalibai kenan mugaye masu ifsadu zatil baini masu ɓata tsakanin malamai ka tarar da uba da ɗa ba a shiri ko uwa da uba ba a shiri akwai su wala akwai wanda ya yi shekaru baya wa babansa magana ƙwarai kuwa shekaru baya wa baban shi magana baya gaida babansa an yi magana ce to baya kula ni ni ma na yi banza da shi ai kawai shi kenan ana yi akwai uwar da ba ta kula 'ya'yanta wasu daga cikinsu mai gida da ya watsa kashin yaronsa dukanku ittaqullaha wa aslihu za ta bainikum makoci da makoci ba a shiri ba a magana da juna ‘ya'yansu ba sa shiga gidan juna matansu in wannan ta haihu wannan ba ta yi gidan wani ba idan an yi mutuwa haka zai zauna a gidan nan ba zai fito ba makocinsa an yi mutuwa a gidansa ba zai fito saboda ba sa shiri in an yi abin alheri aure ne ko wani abu ba sa shiri ba zai fito ba kuma ba zai masa murna ba in gobara ne ma ta same shi sai dai koma ce Allah ya ƙara makoci yana haɗa kai da 'yan fashi da makami su shigo gidan makocinsa su yi sata ittaqullaha wa aslihu zata bainakum yan nefa sun zo yankan wuta su yanke wutar makocinka kana kallo kana ce da su ku yanke mutumin banza ne baya biya dama wallahi kuwa amma kai naka ka ba da cin hancin 350 ko 500 ka ce a bar maka makocinka kuma baya nan watakila ya yi tafiya ittaqullaha wa aslihu zata bainakum matar makocinka tana naƙuda da daddare karfe biyu da rabi karfe uku an buga maka an buga maka an ce da Allah ayi hakuri alaji saboda ba su da mota zo ka kai masu ita asibiti kace da Allah ayi hakuri kai ka riga ka shigar da mota gareji a ka'ida ka in dai mota ta shiga gareji ba ta fita ka sa akwai waɗannan duk abin da za a yi da mota a yi kafin ta shiga gareji amma in ya zura kanta a gareji to ba ta fita in kaga ta fita gari ne ya waye wallahi akwai wanda ya makocinsa haka mala naƙuda take miskini bawan Allah makocin daga shi sai keke ka kwa duk kokarinsa ai ba zai goya matarsa a keke ya kai ta asibiti ba amma makocinsa Allah ba shi rufin asirin mota kuma na gaya muku maganar mota mota ɗin nan ka kalli mutane kawai ka yi addu'a kada Allah ya kaddara ya jarrabe ka da wata matsalar da zaka iya buƙatar motar abokinka ko ɗan uwanka ka sha mamaki duk yanda kuke da shi wallahi tallahi a cikin ɗari malam in ka ci aka samu mutum uku hudu biyar in yayi yawa wanda suke iya rufe ido su ɗauki motar su ba wani aje ayi wani abu wanda hidima da bata su ba da wahala kuma in kana so ka jarraba kowaye kake gani ba kana ganin kuna gaisa ya gaji a lafiya ya lamura kwa lafiya ya himma ya jama'a alhamdulillah wata ran buƙaci motarsa ka fa iya ba wai baka iya ba ko ka ce akai yayanka asibiti ko wani abu ko wata larura ta aure ko wani abu ka sha mamaki za ka gane cewa shayi ruwa ne Allah ya mana afuwa Allah ka rufa mana asiri shi yasa bayan Allah malam kullum mutum yayi addu'a kada Allah ya jefa bukatarka a hannun wani dan uwanka ai kwarai da gaske kwanan nan wani dan uwa ya bugo mun waya yana cewa wai ya je wajen wani suna magana zai taimaka masa hanyar zai masa aiki kaza kaza kaza kaza da sauransu amma kuma yana masa wulakanci kuma yana da hanyar da zai sama masa aikin zai ce in ya buga mai waya ma ya ma daina ɗauka gaba ɗaya ma kwata-kwata shine ya bugo mu waya da Allah wai ai mai magana kaza kaza ya ga muna da alaka da shi da wayewa da sauransu shi abin ya ba shi mamaki ya za a ce dan uwa dan uwa bukatar dan uwa ta fada hannunsa ya rinka masa wulakanci irin wannan abin yana ba shi mamaki na ce kada ka yi mamaki a wannan zamani kai dai ka je ka yi ta addu'a kada Allah ya ɗora wata buƙatar ka a hannun wani ɗan uwanka ko abokinka wallahi malam wani lokacin har gwanda ka je ka nema gurin wani wajen wani bare Allah wani abu kake buƙata ba wanda ka je gurin wani wanda baka san shi ba bai san ka ba in yama wulakanci ma ba matsala amma wanda ka sani din shine zai disappointing ɗinka wanda baka tsammanin ya hana kan shine zai hana ka wanda baka tsammanin zai maka wato zagon ƙasa shi zai maka wanda kake tsammani shi zai wuce maka gaba ya taimake ka akan bukatarka wallahi idan bukatar taka ta fada hannunsa zaka ga zaka ga mamaki zaka ga wulakanci sai yayi yanda zai ya lalata wani abin dan kada ka same shi haka muke rayuwa muna wanka muna kwalliya muna sa riga muna zuwa masallaci muna zuwa gurin karatu amma zukatanmu ba su da kyau akwai karancin tausayi akwai karancin jin kai akwai karancin kishin ‘yan uwa mu taimakawa junanmu wani yana da hanyar da zai iya sama ma makaranta amma wallahi tallahi gwanda ya bari hanyar ta wuce bai sama ma ba wani yana da hanyar da zai sama maka aiki a ma'aikatarsu ya san ana ɗaukan aiki kuma ya san kana buƙatar aiki wallahi sai dai ka jiyo labari a can nesa ana ɗaukan aiki a ma'aikatar suwa ne wane dai eh wallahi suwa ne ka tambaya kuma a tabbatar ma amma ga ka da shi kullum kuna tare amma ba zai iya bude baki ya ce maka kawo CV ɗinka kai takardunka za a ɗauki ake ba zai ba wannan sai waɗanda ba musulmi ba su ne suke wannan suke taimakon kansu da kansu amma musulmin mu a ina ai tun da dai ya samu shi kenan kowa ma ta kifa masa jama'a falnattaqillah mu ji tsoron Allah wal nuslih zata bainina mu sulhunta mu gyara abin da ke tsakaninmu irin waɗannan ƙazanta da datti wallahi shi ke mu shiga aljanna ko mutum ya mutu yana gadara wallahi sai ga datti da ƙazantar nan yayi yawa wallahi ba zai bari ka tsallaka ka shiga aljanna ba Allah kiyaye mu innamal mu'minuna alladhina idza dhukira Allah wajilat qulubuhum lallai muminai na kwarai su ne waɗanda idan an ambaci Allah zukatansu suna raurawa wajilat khafat wa faraqat qulubuhum zukatansu sai su rinka jin wato raurawa an jiyar da su tsoron Allah sai su firgita laysa almu'minu alladhi yukhalifu Allah wa rasulahu ya jama'a wanda yake sabawa Allah yake sabawa manzo Allah wannan ba shine mu'mini ba ba innamal mu'minuna as-sadiquna fi imanihim masu imanin nan su ne masu gaskiya akan imaninsu ba masu imanin baka ba ba masu da'awar imani ba amma in an zo aiki suna gefe la waɗanda in an kira Allah zukatan suna raurawa suna firgita suna tsorata saboda an kira ubangiji suna tuna Allah suna tuna mutuwa suna tuna wannan duniyar ma ba komai bace waɗannan su ne mumine na ƙwarai wa idza tuliyat alaihim ayatuhu idan aka karanta musu ayoyin Allah zadatum imanan waɗannan ayoyi sai su ƙara musu imani tasdiqan wa yaqina su gaskata ubangiji kuma su samu yaqini ta dalilin waɗannan ayoyi waɗannan muminai kenan wanda qur'ani yana ƙara musu imani duk wanda ya ga ana karanta qur'ani baya ƙara masa imani to wallahi ba mumini bane duk wanda ya ga ƙur'ani baya mai tasiri a rayuwarsa baya gyara shi ayoyi da ake fasara na alƙur'ani ba sa gyara masa zama ba sa masa saiti to wallahi ya sani cewa ba mumini ba ne shi ya zubillah umair ibn habib sahabi ne yake cewa inna lil imani ziyadatan wa nuksana imani yana da ƙari yana da ragi yana iya ƙaruwa yana iya raguwa aka ce me ƙaruwar imani ya ce idza zakarna Allah azza wa jalla wa hamidnahu fa zalika ziyadatu yayin da muka ambaci Allah ya ku bayan Allah muka ambaci Allah muka gode wa Allah to wannan imanin mu yana ƙaruwa duk wanda yake kiran Allah yake ambatan Allah kuma yana yi wa Allah godiya a duk yanda yake ciki a rayuwa to wannan imanin sa yana ƙaruwa yace وإذا سهونا وغفلنا فذلك نقصانه إذا مكا ainihin wato rabkana muka gafala to imaninmu kuma yana tawayewa yana ja da baya shi sa umar bin abdulaziz ya rubuta wa adiyu bin ajai yake aika masa ya ce da shi inna lil imani fara'ida wa shara'ita wa shara'i'a wa hududan wa sunana lalle imani yana da farillai da sharuɗa da shari'o'i da iyakoki da sunnoni duk imani yana tattare da shi faman istakmalaha istakmala iman duk wanda ya cika waɗannan fara'id shara'i da kuma shara'id da hudud da sunan da wannan imaninsa ya cika wa man lam yastakmilha lam yastakmilha lam yastakmil iman wanda bai cika waɗannan ba to wallahi imaninsa bai cika ba muminai na kwarai su ne wa ala rabbi mai tawakkaluwun suna yin tawakkali zuwa ga ubangijinsu yufawwiduna ilaihi umurahum ai suna fawwala al'amuran su zuwa ga ubangijinsu wa yasiquna bihi suna amintuwa da shi wala yarjuna ghairahu wala yakhafuna siwahu ba sa tsammanin wani abu wajen wani Allah malam duk abin da suke nema Allah suke nema ya ba su kuma ba sa jin tsoron wani ba Allah wannan su ne muminai duk wanda ya ga yana ganin dukiyarsa arzikinsa ɗaukakansa ci gabansa matsayinsa a hannun wani ɗan adam yake to wallahi tallahi imaninsa akwai gyara ka ɗauka cinka da shanka a gurin Allah yake wallahi idan kai ɗaukaka Allah ne ya baka ɗaukaka matsayi da zaka samu a duniya wallahi Allah ne zai baka samun dama ka gina gida samun dama ka sai abun hawa samun dama ka yi aure samun dama kai kaza samun dama ka samu matsayi a cikin al'umma wallahi tallahi Allah ne ke bayarwa kuma ka nema a wajen Allah sai ka samu da gaggawa amma in ka kauce hanya ka je kana neman waɗannan abubuwan da na faɗa a wajen wani Allah to shikenan imanin dai babu sannan kuma biyan buƙatar ma babu kuma wannan shine abin da yake da wahala ga yadda wani yake tsoron mai gidansa baya tsoron Allah wallahi kuma gani yake yau idan mai gidansa ya yi fushi da shi to shi fa talauci ya kulla alaka da shi har abada mai gidansa a kasuwa mai gidansa a ofis kuma akwai masu gidajen da suka ɗauki rububiyya ta ubangiji suka rike suna ganin su ne za su yi azurta yaransu suna ganin su ne za su iya ciyar da yaransu na kasuwa a gaba wai wani wai ya sai abin hawa yana karkashin wani kawai shi kenan ya ce ya kore shi dan me yasa zai sai abin hawa kawai saboda yana karkashin sa wallahi ya koyan uwana ina gaya muku wannan al'umma da muke magana a kanta muna magana ne akan karuwar imani ta wayewarsa ko akwai mutumin da idan kana karkashin sa wallahi riga baka isa ka canja ba riga idan ka canja kuma ya rinka hararan ka kenan shi ba zai sa shadda mai tsada ya sa kaya mai tsada da shi da ƴaƴansa ƴaƴansa za su shiga da suka ga dama amma kai laifin ka tunda yaron sa ne a kasuwa baka isa ka canja kaya ba akwai sunanan dewa wa kasirun mahum akwai wanda mota bai isa ya siya ba yana da hali fa yaro ne babban yaro ne dan abin da yake samu ya kai ya mallaki mota amma bai isa ba sai ka ji ana cewa kai kai kar ka yadda kana mallakan motar nan wallahi zai kore ka za a ji a ce alhaji kana nan kana zaune yaranka suna ta sayan motoci to alhaji Allah ya a gode wa Allah mana Allah ya rufa ma asiri yaranka sun samu rufin asirin da su yi mota a cikin dukiyarka kuma ba haram ba a cikin abin da Allah ya basu gumin su ne wahalar su ne to da yawa suna nan ba sa bari na kasan su daga saboda sun dauki rububi a hannun suke wallahi nake ga wannan na gaya maka wannan magana ana ina maka ne shine ani ilmin a bisa ilmi dan yaran suna nan suna bugo mana waya suna zuwa su yi fatawa in abin ya rikice sai su zo su yi fatawa in an gaya ma wani abu wallahi ba za ka yadda ba kana da halin da zaka gina gida kana karkashin wani alhaji miloniya amma wallahi gidan nan ba zai ginu ba haka zaka yi ta saving kuɗin nan kai ta ajiye su a banki kuɗin ruwa yana taruwa baka isa ka gina gidan nan ba dan in ka gina gida maman alhajin ita za ta kore ka akwai wanda da ya je gina gida ne ya gina mahaifiyar mai kudin ita ce ta ce na korewa ne eh ya gina wai kudi wai ya gina gida da dukiyar ɗanta duk yana faruwa so da Allah mu ji tsoron Allah mu gyara yanzu baka sha'awa kaga yaronka yana abin nan yana dan fantamawa abu zar al-ghifari hadisi sahihi bukhari ya rawaito wata rana wani abu ya shiga tsakaninsa da yaron shi ya zage shi ya bata shi a wata riwaya aka ce aka ce bilal ne ya zaga ce dan gidan bakar mace a wata riwaya aka ce yaronsa ya zaga aka kai shi gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wancan din baki ne yaron gidan nashi baki ne manzo Allah ran sai baci shi kuma Abu Zar ka san fari ne balarabe ne annabi ya ce a ayyartahu bi ummihi zagin sa kake da mahaifiyarsa kace da shi dan gidan bakar mace Abu Zar zai bada ansa annabi ya sake cewa a ayyartahu bi ummihi yanzu ka zage shi da mahaifiyarsa kana aibanta shi saboda mahaifiyarsa baka ce a ayyartahu bi ummihi sau uku ya gaya masa wannan kafin abu zar ya bude baki ya magana yana ya rasu kaza kaza manzo Allah ce innaka mru'un fika jahiliyya lalle kai mutum ne na lura akwai sauran maguzanci a tattare da kai annabi ya bude abu zar ya bude mai wuta yace ikhwanukum kawalukum ɗan uwanku ne mutum ne ɗan uwanka dan ya zama yaranka ba ya zama bawanka da zaka zo kai ta zagin sa kana cin mutuncinsa ba manzala ce in kun ci ku ciyar da su daga abin da kuka ci idan kun sa sutura ku sa musu sutura da wanda kuka saka abu zarar gifari ya ji ba daɗi annabi ya masa ba daidai ba a wurinsa wato bai kamata abin da ya yi ɗin shi abu zarar gifari ba daidai ba to kuma shine annabi ya mai sakayya da abin da ya ɗin bara a ci abin da annabi ya ba daidai ba ne ba zuciyarsa za ta ji ba daidai bane amma daidai din ce kuma dole ya karbe ta ya mayar da ita din daidai ne na'am ya faɗa ya karba ya ji daɗin wannan abun bari ku ji jin daɗin da ya din ya zamanto masa daidai din shine daga ranar aka ce malam yaron nashi duk abin da ya ci a gidansa sai ya bashi ya ci irin ɗinkin rigar da ya shi zai ɗinka masa in ya sayo yadi sutura abin da ya ɗinka ɗin shi zai ɗinka mai tare suke sawa wata rana gan shi da shi da shi suna tafiya a jere sai mutane suke ta mamaki abu zar ya aka yi haka yaron gidanka bawan gidanka yana sa kaya irin naka yace a kwarai kuwa wannan ba ta dalilin sa annabi ya bude mun wuta ba shikenan to bari ga yamma malam yanzu akwai masu gidajen da wallahi gaisuwa da mun maganar ma ka miƙa mai gidanka na kasuwa hannu ba a miƙa mai kai kaji kaji kaji yaran sun fara faɗa magana ko ba a miƙa musu hannu mai gida a kasuwa ba a miƙa mai hannu wallahi malam akwai wanda idan ya shigo shagon nan gaba ɗaya kowa sai ya durƙusa kowa haka za ga ya biyo layin na zirrabirrab ana ta tsugunawa zirrabirrab ana tsugunawa kai malam mutane akwai rauni imani wallahi shi ba basarake ba ko basarake ma bai halatta ai mai haka ba shi ba wani mulki ne da shi ba ko mai mulki ne bai halatta ai mai sujjada a durƙusa mai ba amma wallahi saboda shi ne oga alaji babban alaji a wurin to wanda ba yaransa ba ma durƙusa masa suke akwai wanda fa yana cikin mota ma fa bai ganka ba ma kana durƙusawa motan ma sai ka durƙusa mata ko ba ka bane eh i wani ma kana gaishe shi yana buga waya ma alai barka da asuba hello ina kana gaishe shi na waya ko kula kama zai yi kuma duk abin da ake inda ya shigo ofis an daina yi tabdi wa qumu lillahi qanitina kenan sakitina jama'a wannan dan adam ne fa ban sani ko ana fahimta na mutum ne dan adam mutum ne dan adam mutum ne dan adam yayi maka wannan kwarjinin to ina ga Allah tabaraka wa ta'ala wani bawan Allah yana ba da labari wata rana lokacin janar abacha Allah ji kansa rama ya kira shi shi wannan mutum babban mutum ne fa shi din ma a wajensu a garinsu shi ma ba dama ne to sai janar ya kira shi da aka kira shi aka ce shi kadai kuma zai ji aka je aka nuna masa hanyar da zai hau to ashe lifta ce wata lifta ce zai hau in ya hau liftar daman shugaban kasa shi kadai yake shiga ta wannan wurin ofis ce furta sama da shi tana budewa directly office office office ɗinsa ne ba ma kofa ba kawai kujerarsa da aka hango kawai ta shugaban kasa gaba daya a'a shi bai zani ba liftan nan tana daga yu tana budewa da shi kawai sai ya gano shugaban kasa janar a akan kujera yana ta rubutu dan zaro masa ido haka ya gan shi mutumin ne ya ce baki ɗaya sai ya kasa fahimtar a duniya yake ko a lahira yake yana gaya abokinsa wato lokacin ana bayani ne dangane da a san girman Allah a girmama Allah a ji tsoron Allah ya ce gaskiya ya yadda Allah Allah ne ya ce to shi kam yana da ma wani incidents ma da ya faru ma akan ɗan adam ya ce wallahi tallahi kasa motsawa ya yi daga cikin liftan nan yana kallonsa yana kallon shi ya kasa daga kafa ya taho saboda bala'in kwarjini sai da ya masa haka ya ce ya ce so mana ya taho ya taho din ya rasa inda zai zai zauna ya ga kujerun sun fi karfinsa takalmansa ya cire su ne ba ma inda zai ajiye takalmin ya cire aka ce zauna a nan bai iya zama ba ya rarimi kasan kujera zai zauna ce zauna nan ya ce Allah ya sani duk bayanin da shugaban kasan nan ya masa a wannan lokacin bai fahimci me ake faɗa ba saboda bala'in kwarjini eh haka dai ya fito gashi gashi dai ya kasa fahimtar shi kan me ya kawo shi gurin nan ne ma ya aka yi aka yi ne sauransu to da yake abu ne na alfarma an ɗan jiƙa shi daga baya sai ya fahimci me aka gaya mai to jama'a wannan ɗan adam ne fa eh ɗan adam ɗan adam ake masa wannan to amma wai a zo ana tayi mutane wa'azi akan su ga girman Allah su kimanta Allah amma abu ya gagara su waye ne mu'minan
الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم Allah ce alladina yuqimuna as-sala mu'minan nan dai na kwarai da ake bayani su ne waɗanda suke tsayar da sallah Allah ya sa mu cikin su yan alqur'ani ne suka ce a to kun zo kuna ta sallah to ku an ce a tsaye da sallah ku kuma kun zo kuna yin sallah wani ne baya sallah aka ce aka ce me yasa baka sallah kana musulmi ga karatun qur'ani ce to qur'ani ya ce a tsaye da sallah cewa ya tsayar yanzu ko da a hausa ne aka ce kai tsaye da wannan mutumin me ake nufi tsaye da shi ka dakatar da shi suka ce Allah ya ce a qimus salata ku tsayar da sallah bi ma'ana ku dakatar da ita wannan wannan fassara yan yan kalakata kenan so in sun zo irin waɗannan wurare alladina yuqimuna salata mu'minai ne kwarai su ne waɗanda suke dakatar da sallah ba sa yin ta suna nan fa wallahi a garin nan suna nan da yawa suna nan suna nan da yawa suna nan a ƙauyuka ma a nan garin suna nan da yawa ƙura'ani in ka ji shi a bakinsu wallahi yadda ka san su aka saukar mawa amma ba sa sallah wa yuqimuna salata ne su suna dakatar da sallah to Allah raba mu da wannan masifa ka san me ya ja musu wannan rashin ɗaukan hadisi su fassara ƙur'ani da shi shi damun ahalus sunna idan aka ja aya to yana nemo hadisai masu goyon bayan wannan aya ya fassara ayan nan da hadisai to shi kuma dan ƙalaƙatu to bai yadda da hadisi ba shi yasa ma in an ce annabi ya ce sai ce ƙato ya ce wal yazu billah ai shine ƙalaƙaton ai ƙala rasulullahi ai ƙalaƙato su ba sa karɓar magana wani ƙato to shi yasa malaman musulunci duk sun yi ijma'i kafirai ne duk wanda yake da wannan aƙidar arne ne cikakke mai tiredi ko shakka babu kai kanka in kai shakka akan arnancinsa za mu danna maka taka kaula sannan kwarai da gaske wa mimma razaqnahum yunfiqun masu gabatar da sallah kenan suna yin sallah yaf'aluna salata yuqimuna salata yaf'alunaha kuma suna ciyarwa daga abin da muka azurta su da shi ba su da rowa ba a son rowa ba sifar mumini ba ne rowa sam ka bayar anfit yunfaqa alai annabi ya ce ka ciyar za a ciyar da kai Allahumma ati munfiqan khalafan ya Allah duk wanda yake ciyarwa ka maye masa inji manzon Allah wa ati mumsikan talafa ya Allah duk wanda yake riƙewa baya bayarwa ka ɗora mai hasara haka mala'iku kullum suke yin addu'a ga wanda yake ɗaya daga cikin abubuwa kamar da annabi ya bada labari ula'ika humul mu'minuna haqqan lalle waɗannan su ne muminai na haƙiƙa a yaƙini suna da imani abdullahi dan abbas ce bari uminal kufr tabbas waɗannan sun barranta daga kafirci imamu muqatil yace umul mu'minuna haqqan ay la shakka fi imanihim masu wannan sifa babu shakka akan imanin su kenan wannan yana nuna mana jama'a ba kowane mutum ne zai sifanta kansa cewa shi mumini bane ba Allah ya keɓance wasu mutane ya ce su mumine ne ashe ba kowa bane mumini tunda ya ce ulaika humul mu'minuna haqqan akwai waɗanda ba masu imanin gaskiya bane ibn abi najih ya tambayi al-hasan al-basri Allah ya masa rahama ku ji wannan kisar za ta ba ku mamaki kuma ku lura da mutanen da suke yaban kansu suke suke wa kansu taskiya suke tsarkake kansu to suna cikin hadari kwarai ibn abi najih shine ya tambayi al-hasan al-basri yace a mu'minun anta hasan al-basri shin kai din mumini ne kai sai Hassan al-Basri yace in kunta tas'aluni anil imani billahi wa malaikati wa kutubi wa rusuli wal yawmil akhir wal jannati wan nar wal ba'si wal hisabi fa ana biha mu'min ibn abi najih idan har kana tambaya na dangane da wato imani da Allah da mala'ikun Allah da littattafan Allah da manzannin Allah da ranar ƙarshe da aljanna da wuta da tashin alkiyama da hisabi in dai kana tambaya na ne akan nayi imani da waɗannan to gaskiya ni kam nayi imani da waɗannan sosai ana mu'minun biha ko ana biha mu'min amma wa in kunta tas'aluni an qawlihi ta'ala innamal mu'inama إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون da Allah ya ce ulaika humul mu'minuna haqqa kana tambaya na akan mumini na haƙiƙa fala adri aminhum ana amla Hassan al-Basri ya ce to ni gaskiya ban sani ba ni ina cikin muminan nan ko ba na ci waye ya faɗi wannan Hassan al-Basri so kuskure ne wani ya buɗe baki ya ce ni mumini ne la sai dai ka ce ni musulmi ne da in ka ce kai mumini ne ka riga ka kure kwano kuma karmar imani din cewa kai mumini wani abu ne na gaibu Allahu alam ka iya zamantowa musulmi ba mumini ba dan mumini din wata daraja ce da take sama da musulmi wani ne zai ce mumini ne amma ba kai ba ya ce to ni ban sani ba ko ni mumini ne ko ba ni ba mumini ba ne Allahu alam malam ka ji bayan Allah masu kankan da kai imamu alkama ya ce wata rana muna cikin tafiya sai muka haɗu da wasu mutane sai muka ce da su manil qaum kai ku suwaye kawai waɗannan mutane malam sai suka ce nahanul mu'minuna haqqa mu mu ne mu'minai na haƙiƙa suka gaya wa imamu alkama ya ce tab babban aiki imamu alkama ya ce yau ai mu ba mu samu ma wace amsa ma ba mu iya cewa komai ba bayan sun gaya mana na hannun mominu na haƙa nan sai muka yi shiru kawai ban ba su ansa ba har sai da muka koma muka haɗu da abdullahi dan abba dan dan mas'ud muka haɗu da abdullahi dan mas'ud sai muka muke ba shi labari mun ga abin mamaki mun haɗu da wasu bayin Allah muka tambaye su su suwa sai suka ce ai su ne muminai na haƙiƙa nanul mu'minuna haqqa mu ne muminai na haƙiƙa a gaske to shi Abdullahi dan Mas'ud ya ce to antum fa ma radattum alaihim me amsar da kuka ba su sai Imam Alqama sai ce a falam narudda alaihim shay'an mu ba mu dawo musu ansar komai ba sai Abdullahi dan Mas'ud ya ce kash ai da kun sani sai ku ce amin ahlil jannati antum da ce musu za ku yi to ku yan aljanna ne ya kamata a ce kun yi musu wannan tambaya din dan duk wanda ya ce shi mumini ne hakan to ya ce maka shi dan aljanna ne tabbas to akwai wani wanda ya zo bude baki ya ce shi dan aljanna ne tabbas eh dai waɗancan mutanen masu waka suna suna cewa malaman su alloli ne ko sun fi Allah ko sun yi kaza ko sun yi kaza ko ko wanda ya ce idan ma ka riƙe ɗariƙarsa kana yi in ka mutu a kiyama in Allah ya sa ka auta bai sa ka aljanna ba shi su za su yi challengin Allah ni wannan da kunne na na biyu wannan kunnen da shi na biyu wata ran ya sha iska ana ana taron maulidi yake ba da labari yana raba mutane falalar ɗariƙa yace idan ma Allah bai sa ka aljanna ba wallahi sai mun yi challenge ubangijin yace kana nan ka bata lokacin ka goshin ka yayi baki kirin ka zo ka dauki zikiri ga zikiri da zaka yi kana ta goga goshin ka yayi baki kirin kana wahalar sujada da abin nan ga abin da yafi sujada na tabbatar wani ya ji wannan to ka gani gani ana ta daga hannu an ji to kaga wannan wanda zai ce ma ka goga goshinka a ƙasa kana sujada kana bata lokaci sujada ita ce bata lokaci kuma mu a fahimta mu sujada tana cikin manya-manyan ibadu to shi a wajensa bata lokaci ne kaga ai ya ce shi mumini ne hakan yana da garanti a gidan aljanna so ba wani wanda ya sai bude baki ya ce shi mumini ku fahimci wannan sufyan ibn sa'id ne sauri yana faɗa cewa man za'ama annahu mu'minun haqqan aw inda Allah duk wanda ya raya cewa shi wai mumini ne hakikatan a wajen Allah ma sun malam ya shar'an na fil jannati kuma bai shaida cewa shi dan aljanna bane ya ce muku shi mumini ne kuma amma bai ƙara samu ku ya ce shi dan aljanna bane ba to faqad amana bi nisfil ayati duna nisf to ya yi imani da rabin wannan aya bai imani ba dan duk wanda ya ce shi mumini na hakika to ya kamata ya kammala zance ya ce shi dan aljanna dan mu san ina za mu kai shi ulaika humul mu'minuna haqqan Allah sa mu cikin mu'minai na kwarai lahum darajatun inda rabbihim suna da darajoji a wajen ubangijin su wato daraja din nan shine matsayi a gidan aljanna ya jama'a ayyukan da suka yi wa maghfiratun za su samu gafara lidhunubihim ga zunubansu wa rizqun karim da kuma arziki mai kyau arziki mai karamci Allah ya musu tanadi mai ban sha'awa a gidan aljanna to sai ya ce mai kuma كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون kama akhrajaka rabbuka kama yadda ubangijinka ya fitar da kai daga gidanka da gaskiya bil haqqi wa inna fariqan min al mu'minuna min al mu'minina karihun amma an samu wani bangare cikin mu'minai ba sa son fitar la karihuna ba sa son fitar malamai sun yi sabani dangane da wannan kaf din takkama shin me ake nufi da wannan kaf din kama akhrajaka rabbuka imam al-mubarrid yake cewa takadirin aya shine al-anfalu lillahi wa rasuli wa in karihu kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqqi wa in karihu yadda aya take shine lalle wannan ganima na Allah ne da manzon Allah koda ba sa so kamar yadda ubangijin ka ya fitar da kai daga gidanka da gaskiya duk da cewa ba sa so ka fita din a fita je yaki daman ba a so ai malam to shine takadirin ayar wasu malaman suka ce a'a abinda ake nufi takadirin ayar imdi li amrillahi fil anfali wa in karihu ka ci gaba da zartar da umarnin ubangiji cikin wannan ganima ko da ba sa so kama madaita li amrillah fil khuruj min al baiti kamar yadda ka zarce ci gaba da bin umarnin Allah wajen fita da kai daga gida li talabil iri wa hum karihun wajen neman yan karabka matafiya alhali kuma sauran mutane ba sa so Imam Ikrima ya ce ma'anar shine fattaqullaha wa aslihu zata bainakum ku ji tsoron Allah ku daidaita tsakaninku fa inna zalika khairul lakum wannan shine alkhairi kama akhra kama anna ikhraj Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min baitihi bil haqqi huwa khairul lakum kamar yadda kuma fitar da manzon Allah daga gidansa ya tafi ya je yaki din nan to wannan kuma shine alkhairi gare ku wa in karihahu fariqun minkum ko da wani bangaren ku daga ciki ba sa so wasu malamai suka ce wannan kaf din tana nufin ala ne kafin din tana nufin ala ne to ya zai zama takadirin ayar kenan in ya zama kamar akar ma'anar ala ce sai ya zama imdi ala allazi akhrajaka rabbuka kenan zarce ya muhammadu ka ci gaba da aikata abin da ubangijinka ya fitar da kai dan shi sallallahu alaihi wa alihi sallama wasu malaman ma suka ce ayar wannan kafin din rantsuwa ce hiya bi ma'anar qasami mujazan amma kama akhrajaka rabbuka ai wallazi akhrajaka rabbuka na rantse da ubangijin da ya fitar da kai daga gida yujadilunaka wallazi akhrajaka rabbuka min baitika bil haqqi kenan wallazi akhrajaka min baitika bil haqq wasu suka ce wannan kaf din tana da ma'anar izne kafin tana da ma'anar me iz to ya zai zama takdirin wazkur iz akhrajaka rabbuka kenan ka tuna yayin da ubangijin ka ya fitar da kai daga gidanka wato anan abin da ake nufi shine fitar da shi daga garin makka zuwa madina kamar yadda wasu malamai suka faɗa kama akhrajaka rabbuka Allah ya fitar da kai kana makka aka ce ka tashi ka bar makka gaba ɗaya ka koma ka hijira ka koma garin madina garin da ba naka ba ga can inda aka haife ka iyayenka aka haife su inda kake da asali danginka da yan uwanka duk suke nan amma Allah ya fitar da kai wa inna fariqan minal mu'minina lakarihuna wasu amma ba sa son fitar ka din to amma sai mu ce dukkan waɗannan maganganu wanne ne ya fi daidai wanne ne fi inganci tunda muna magana ne akan yakin badar to wannan aya tana magana ne akan yakin badar kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqqi kamar yadda ubangijin ka ya fitar da kai daga gidanka da gaskiya wa inna fariqan minal mu'minina lakarihun ya fitar da kai daga gidanka zuwa badar amma wasu ba sa so dan ko dalle lokacin da za a fita din wasu suna ganin ba sa so haka din to amma Allah ya ce wannan fita ce ta gaskiya ba gashi kuma an samu nasara ba yujadilunaka fil haqqi suna yin jayayya da kai akan gaskiya ya manzon Allah gaskiyar nan shine alqital yaki ba da ma ta bayyana ka annama yusaquna ila al-maut bayan ya bayyana kamar su ana jan su izuwa mutuwa ne an ce da su bismillah ku fito a tafi yaki ya bayyana cewa ai wannan fita ta yi musu wahala kamar annama yusaquna ila al-maut kamar ana jan su ne su je zuwa ga mutuwa li shiddati karahiyatihim lil qital saboda tsananin tsoron jin jin tsoron yaki da suke wahum yanzurun suna kallo ana ta jan su mana bayan da za su yi suna ganin in sun tafi yakin nan sun mutu ne wasu malaman suka ce akwai taqdim da ta'khir a cikin ayar wa inna fariqan minal mu'minina lakarihuna ka annama yasaquna ila al-mauti taqdirin ayan kenan wani bangare cikin mu'mine a lokacin za a tafi yakin badar ba sa so a fita din kamar ana jan su je su yi mutuwa ne wa kuma yanzuruna suna kallo yujadilunaka fil haqqi ba'da ma tabayyana kuma suna ta jayayya da kai akan gaskiya bayan kuma ta bayyana gare su cewa wannan din alheri ne zuwa wannan yaki din mu'minai yayin da suka tabbatar a lokacin yakin badar suka tabbatar cewa yaki fa za a tafi fitan nan fa za a yi yaki ne sai suka ji ba sa so ce wallahi ba mu san cewa za mu gamu da abokanan gaba gobe ba mu mun fita ne kawai don mu je mu taro 'yan kasuwa don haka ne aka fita kamar za a je a taro shawa ne 'yan kasuwa to amma sai daga baya abin ya juye kawai ya zama yaki kamar yadda wani sati insha Allah za mu karanta kisar in Allah ya ba mu lokaci da dama bi idan Allah kisar yakin badar din insha Allah to shine suka yi jayayya da Annabi sallallahu alaihi wasallama ba da ma tabayyana lahum la tasna'u illa ma amaraka ya bayyana gare su cewa fa ba abin da kake aikata sai abin da Allah ya umarce ka da shi kuma wa tabayyana sidquka fil wa'di gaskiyarka ta bayyana a cikin alƙawarin da kai musu to wasu malaman ma suka ce duk ma wannan zancen gabaki ɗaya ma ba abin da ake nufi haula il mushrikuna jadaluhu jidali dai yujadilunaka fil haqqin nan wannan ba ana nufin mu'minai bane can an gama maganar mu'mini amma nan ana nufin mushrikai ne suna ta jayayya da manzon Allah akan gaskiya kai ka ce mutuwa ake jan su zuwa gare shi yana kiran su zuwa musulunci amma suna ganin kamar an ja su ne zuwa ga mutuwa shine jadilunaka fil haqqi ba'da ma tabayyana ka annama yusaquna ila al-mauti wa hum yanzurun to saboda ƙurewar lokaci insha Allah ta'ala za mu dakata anan abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure Allah muke roƙo ya mana afuwa da rangwame subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم akwai wani dan uwa da bashi da lafiya ana neman addu'a Allah ya bashi lafiya dukan mu wurin nan gaba ɗaya duk wanda yake da larura bashi da lafiya Allah ubangiji ya warkar da shi wannan yace da Allah malam ina neman addu'ar yan uwa wani abu ne yake damuna Allah ya ƙara wa malam lafiya mai da shi gida lafiya Allah ya yi mana duk abin da yake damu mu kai ma Allah ya taimake ka Allah ya taimake ka yayi mu abin da ke damun ka wannan shi ma yace da Allah mala taimaka min da addu'a saboda wasu mutane sun amince min sun bani kayan su a kasuwa ni kuma ni ma na bawa wasu waɗanda ni ma na amince musu to amma suna neman su hana ni kuɗin shine nake neman malam da sauran ɗalibai da su taimaka min da addu'a na gode to ubangiji Allah fitan maka da hakkinka Allah kuma ya raba ka da mugun hannu nan gaba wannan bawan Allah yake cewa malam Allah ƙara lafiya amin tambaya ta ita ce malam tashi ne sai na ga na yi mafarki amma sai na ji garin ya yi sanyi sosai da safe sai na ga zai iya cutar da ni idan na yi wanka sai na ce bari na bari rana idan ta yi shi kenan sai ne sai to shi kenan sai na yi wanka ya ce sai na manta sai kuma ina yin azumin litinin sannan na yi duk ibadan da zan yi ta yanzu ya zan yi ba komai a gare ka idan ka tuno din kawai sai ka rama sallar azahar da la'asar da in har ta kai ga magariba sai ka yi wankan sai ka rama su su ne ka yi su baka cikin tsarki tun da watakila asuba in ka yi taimama ka yi inda a ce sallolin ka yi taimama ka yi su saboda tsoron ruwan kada ya cutar da kai sallaka ta yi to amma kaga kai alwala ne kuma da janaba a cikin ka to sallaka ba ta yi ba sai ka rama sallar shikenan kuma bai taba azumin ka ba wannan yace mallan na sai wani maganin sauro ne mai shokin to shin ya halatta ne amfani da shi wajen kashe sauron me yasa kafin ka siya baka tambaya ba wai ya ji an ce azaba da wuta ba kyau ai kafin ka siya sai ka tambayi malami malam ya halatta in sai maganin sauro mai shaukin haramun ne amfani da wannan maganin sauron wannan dan net din na wuta kuma yanzu kai haka za ka kwanta kullun kai baka bacci sai dai kai ta goga kana haka kuma yanzu tsakani da Allah yanzu ya kamata ya kamata ya kamata mutum ya dauki abu mai rai ya jefa shi a wuta ya kone kurmus ka ji ya kisa sau ya kone kai fa rai ne da kai shi ma rai ne da shi na'am an halatta a kashe saboda yana cutar da kai amma an hana a yi azaba da wuta ga hadisi nan sahihi cikin bukhari ya zo ingantacce wani annabi cikin annabawa ya zo ya tarar da wata alƙarya Allah ya kifar da alƙaryar ya halakar da ita al'umma ne gaba ɗaya Allah halakar da su sai ya tsaya yana mamaki ce tab yanzu ya ubangiji kuma dukansu gaba ɗaya aka halakar da su da mai laifi da marar laifi akwai yara akwai dabbobi akwai mata akwai dattawa akwai waye duk aka halakar da su ya ubangiji yana al'ajabi abun ya ba shi mamaki yana nan ya ɗan ajiye fagonsa kayansa sai ya zo ya tarar da tururuwa da cinnaku sun shiga cikin kayan nan suka ɗan ciccije shi shi ma sai ya hura wuta ya ƙone gidan tururuwan gabaki ɗaya ba ta wuta annabi cikin annabawan Allah haka annabi ya faɗa ba a faɗi sunan annabin ba to shine Allah ya masa wa'i ya ce ya kai bawan Allah ba tururuwa ɗaya ce ta cije ka ba ya za ka zo ka kashe sauran tururuwan gaba ɗaya ko ka ganin azaba yi da wuta Abdullahi dan Abbas ya faɗa a cikin hadisi cewa la yu'azzabu bin nar illa rabban nar ba wanda yake yin azaba da wuta sai ubangijin wuta kai mai tambaya in kai ka halicci wuta ya kaje ka ta kona sauro da wuta in kuma ba kai ka halitta ba ka daina ka je ka sai igiyar lekon ka kai ta yi Allah kiyaye hanya kuma shi sauran ma ai wanda ya ci rabansa kai ma ba kana cin raban ka ba a wani wurin Allah ya mana mai kyau da Allah malam wanda ya samu raka'a ɗaya a sallar juma'a ɗayar karatunta a fili zai yi ko a boye a fili zai yi in ka samu raka'a ɗaya ɗaya za ka cika sai a fili idan mutum ya samu raka'a ɗaya ba sai ya samu tahiya zaman tahiya to shi ke nan dai ka ɗanyi kuskure ne ina gani yana nufin dai idan mutum bai samu raka a ɗayan ba sai samu zaman tahiya to raka a biyu zai yi a raka a hudu zai yi in dai ta kubuce maka baka samu wannan raka a ƙarshe ba to hudu ta hau kanka Allah ba da sa'a ya ce Allah saka malam da alheri Allah ya mai da malam gida lafiya juma'a ana yin raka ana cika raka ɗaya ne an samu ɗaya wannan ya ce da Allah muna neƙon ‘yan uwa su mu da addu'a sakamakon wata mu da ta ɓata jiya ta dawo daga makaranta makarantar menene sheka to Allah dai bai bayyana ta ba har yanzu ta ɓata ba a ganta ba ana ta neman ta Allah ya bayyana ta Allah ya bayyana ta kuma dama ya kamata kula malamai suna ta faɗa ana faɗakarwa duk shekaru duk lokacin da lokacin siyasa siyasan nan ta zo fa ana tsafi da 'ya'yan mutane wallahi suna kama mutane suna cinyewa kai kanka da babbaɗin da kanka in kai wasa wallahi wallahi su ɗauke ka ƙwarai da gaske ba wanda ya fi ƙarfin a ɗauke shi ba baka ji labari ba akwai mutumin da gidansa aka zo mai gida ne yana cikin gidansa yana zaune cikin iyalinsa ai sihiri suke ai tsafi suke ba wani wanda zai ce wai ya daki kirji wai shi ya fi ƙarfin a ɗauke shi kana ganin ka nawa kana da wayo sai a tafi da kai wallahi ya fito daga kawai aka yi mai sallama yana fitowa daga shi sai ya doguwar riga sai silifas babban mutum wallahi kawai ya suka yi mai haka zo kaga haka nan zo ta kofar gida da ya zo din nan ya shiga motar nan har yau ba a sake jin ɗuriyarsa ba tsafi sihiri to galiban masu cin mutanen masu kama mutanen nan da sihiri suke cin mutane akwai inda ake zuwa ba sihirin ba da ƙarfin tuwo suke kama mutum da ƙarfin tuwo da ƙarfin tuwo so yana faruwa kuma Allah ne ya rabe mu da malamai bokaye matsafa marasa tsoron Allah 'yan tsubbu 'yan cin abinci da tsafi su ne suke ba da fatawa ana kama mutane ana yin tsafi da su da fat-fat na jikin mutane a wannan lokacin da ake ta kokarin zaɓe-zaɓen nan saboda da ni ne da kai da muke zuwa makaranta muka san haɗarin tsafin aiki shi wancan baya zuwa makaranta baya sauraron wa'azi waɗanda duk yake da alaka da su ba masu zuwa jin wa'azi bane ba masu zuwa makaranta bane to ka gaya mu wa zai gaya mai kuma baya buɗe rediyo ya je wa'azi balanta ma ya je an faɗakar da shi kuma shi ba a isa ma a je a ce masa kar kai ba ko kai so menene ba wani abu bane ba dan an kashe mutum ko an ci mutum ko an yi tsafi da mutum ba na ba ne suna bi suna kakkama 'yan yara a fili kwanan nan a unguwarmu kwanan nan wani dan uwa yake ba labari yaron ma ɗalibinmu ne na san shi wallahi da dan magariba irin liblib din nan ana kokarin kiran magariba kawai suka zo da mota yaron fa yana cikin abokanansa yana wasa suka zo da mota kawai wani ya fito a cikin motar nan yaron yana kokarin kaucewa kawai suka matse shi da mota yara suna gani suna bol ba ka matse shi a tsakanin gini da mota kawai aka bude abin aka abut suka jefa shi a fili wallahi a fili a tsakiyar unguwa yara suna kayya kayya barawo mutane yiwu ya danna mota yana gudu yana dugu yaran nan yana ta buge buge a cikin bud din su kuma sun shiga saboda tsabar an raina wa mutane hankali a ƙasar nan kuma wallahi malam mutanen unguwa ana gani da gudu motar ta zo ta wuce yiwu ta zo ta wuce ana kallo yaro dai ya ta ihu ko gosulo aka je ne koya aka yi ne ya ne aka yi dai Allah ya tona asirin su kun san abin da yake tsafi tsafi ne idan wani abu ya faru sai a sai ga ya an kuma Allah ya sa dai da nisan kwanan mutum to suna yi suna yi Allah wadaran mulkin da ba za ka yi shi ba sai ka kashe dan adam Allah wadaran mulkin da ba za ka yi shi ba sai ka yi sanadin yanka wani ba abin is unfortunate ba daɗi ba daɗi so galiban waɗanda zaka ji ana ta neman su ana neman su tuntunin sun daɗe a tukunya Allah tuntunin kuma wallahi malam yadda ake cin ganda yadda ake cin kawlek yadda ake cin farfesun kaza wallahi ka suke cin dan adam a ƙasar nan Allah mutum ɗin nan da kake gani gyare shi ake ta tas in gaya maka gaskiya har da fasa ƙashi ai malam akwai yan wuta aiki Allah sawaƙe to ka yi ƙoƙari kada a cinye ka don gaskiya in ma mutuwa ne ai gaskiya in ma mutuwa ne mala ai gwanda ka mutu amma a ce kai mutuwar ma da za ka yi ma kama ka za a cinye ka ai ba daɗi ai ai gwanda ka mutu dai a tona rami abin ne ka wani kuma dai batan ne haka kawai mutum ya kan bata ɗin Allah ya bayyana amma dai mutum a garinsa a garinsu a unguwarsu yarinya ta saba tana zuwa makaranta da dawo abin nan ko a rediyo in ba sa ba yanzu ma kun kunna rediyo za ku je da Allah jama'a ana cikin wani dan uwa mai a daidaita sahu mutum ne baligi balagagge yana da mata biyu da yaya hudu ya fita aikin a daidaita sahunsa lafiya kalau ba zazzabi ba ciwon kai amma dai har yau bai dawo ba amma an ga a daidaita sahun a bayan kaza shi kuma baya nan ga a daidaita sahun shi kuma baya nan to ya za a yi an yi gaba da shi Allah ya sauwaƙe wani ya shiga motar haya an yi gaba da shi tasi za ka shiga kana shiga haka kamar da wasa direba yiwu ya fesa ma wani abu yana fesa ma sai yab sai gyangyaɗi lokacin da zai fesa ma ɗin ba ka san ya fesa ma ba kuma za a iya zuwa da tasi ina ne ina ne kaza kaza kaza kaza ne za ganta a cike da fasinja duk su ya su ne sai ka shiga a cikata da kai to nan baka da wata dabarar da zaka yi tunda ba gane su ake yi ba ka san me magani addu'a in zaka fita gida yi addu'a kurum in ka roki Allah tabaraka wata'ala shikenan to ka gani gashi yanzu yanzu gashi nan wani gashi gashi nan ana ta dauka a waya gashi nan wani dan waya miƙo min ana magana gashi nan mutum wani yaro aka sato ya sa shi akwati ga yaron nan gashi nan shi wanda ya saci yaron gashi nan an murɗe masa hannunsa a baya gashi nan Allah ya sauwaƙe ina jin yaron ko ya mutu ma ko ya mutu gashi yaro ne gashi nan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yaro ne dan karami duka bai wuce shekara ɗaya da rabi ba ko shekara ɗaya in ma ya kai ya sato shi ya sa shi a cikin akwati gashi nan ga sojoji nan gashi mai ana ta dukansa gashi nan kun gani maganar da muke faɗa kenan gashi nan gashi da shi da gawan yaron gashi a waya akwati ne gashi nan akwatin ba ka taɓa tsammanin mutum ne a ciki ba yana rike da shi a shi yaro ne a ciki malam idan za a yi taimaka wannan labarin ko in za a yi taimaka wannan labarin sai a kwana ana yi a nan nan watannin da suka wuce daily trust ta buga mana jaridar wani mutum yana yawo yana bi a kasuwa yana sayarwa da mutane naman mutane a leda a jaka su waɗanda yake sayar musu naman soyayyen nama kamar naman kaza zai fito ya ciro maka ya nade maka a jarida ya baka kuma naman mutane ne ai ya sa malam wani abu ya same mu a ƙasar nan wallahi wallahi Allah ma ya sauƙaƙa mana duk masifar da ta sauka akan mu ba kisa ba kome wallahi yake faruwa akan mu ko wallahi da saura ma akan rashin mutuncin da ake yi kuma yanzu abin da zai bakanta mare yanzu wannan mutumin da ya saci wani din kaji ko wannan mutumin da ya saci yaron yanzu dai ka ga shi a ido yana hannun jami'an tsaro ko insha Allah ta'ala bayan wasu ƴan watanni sai ka ganshi a wani wurin wallahi wato wato with high expectation ma ba za a kashe shi ba majority mafi rinjayen zato ba za a kashe shi ba in ka ga an kashe shi to bai san kowa ba sai an jira ma shi wannan bai san kowa ba ne bai da kowa kamar yadda jami'an tsaro zai kama ka kayan laifi ya ce to to yaya za ka yi wani abu ko mu tafi kai kai ba ka gane kai wani abu sai yalla bai ban gane ba ba gane ba ko to mu tafi obis inda baka gane ba ba gane ba ko kai wani abu to ban fahimta ba wallahi ya labai me zan yi haka ba ake yi haka ake yi total corruption lai sauƙi ‘yan sandan fa ‘yan uwanka ne ƙaninka ne abokinka ne zai samu recruitment ya je ya zama ɗan sanda kawai sai rikide ya zama haka ɗan unguwanku duk ba ko daga sama aka wasu da ‘yan sanda da sojojin duk ba jama'ar mu ne ba su ba ne? su ne su ne su ne sai wanda Allah ya kubutar malam menene hukuncin wanda yawa wani dole akan yin salatin fati alhali ba shi da wata hujja to kai da ya dole dukan kai ya ce sai ka yi ko cewa in ba kai ba zai ma kaza tunda ka san babu hujja ai bai halatta kai ba malam menene hukuncin uban da yi wa ubansa kazafi uban da yi wa ubansa kazafi ya masa kazafi mana ya yi haram ko uba ne ya yi wa ubansa shi ma ƙazafi ɗa ya yi wa ubansa ƙazafi ko ya aikata haram mai hukuncin wanda ya tashi da janaba kuma ya rasa ruwan yin wanka alhali lokacin sallah asuba ya yi sai ya taimama malam Allah ya ƙara mana ki Allah ya ƙara mana kiyaye ku to Allah kiyaye mana ku dai kake so ka ce ko da sharrin makiya dan Allah malam ina neman addu'a a gare ka da dukkan mahalatta wannan karatu akan wata wato matsala take damun su kenan kamar shekara goma to to wata mata ce da take damun sa wai a ok to shikenan na fahimta wai matarsa ce take damunsa sama da shekara goma kullum shari take kara masa matarsa to an kai banda jaraba ba shekara goma maka rabu da ita mai kake jira tunda kayi da shari take maka wai tana cewa za ta ɗau mataki a kaina ok wannan dai ba zai ta zama matarsa ba sai dai sai dai in wata matar a waje Allah sauke mal jama'a wai matarsa ce tana nufinsa da sharri ta ce za ta ɗau mataki a kansa tana nufinsa da bala'i sama da shekara goma wai saboda in ta yi waya baya ɗauka wai da Allah malam a taimaka saboda sharrin mata babba ne yanzu yanzu da Allah jama'a wannan mutum me ya kamata mai masa eh na lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah raba sai dai ka ce Allah hada lafiya Allah ubangiji ya shirye ka kai da ita to ni kam dai ban ma san me zan ce akan wannan ba gaskiya ai raunin ya isa over matarka fa matarka ka ce tana bin ka da sharri shekara goma ta fitine ka ta dame ka kuma ka zo ka turo mana taka dawa taimaka maka da addu'a wai saboda wai sharrin su wai yana da yawa to mu yi maka mu yi maka addu'a akan me ha to Allah ya daidaita wannan yace da Allah malam wai haka ne duk wanda ke daukar hoto yana cikin wuta kuma ya fi kowa azaba a wajen Allah haka yazo a hadisi waɗanda suke daukan hotunan mutane Allah zai ce da su ahayu ma khalaqtum shine hadarin sana'ar daukan hoto Allah zai ce karaya abin da ka halitta ai ka ba ka, ka ba da rai akan abin da ka dauki hotonsa duk adadin hotunan da ka dauka in dai na mutane ne masu rai daukan hoton mota hoton bishiya hoton ruwa wani yanayi na ban sha'awa wannan duk ba laifi ba ne amma hoton mutum to akwai haɗari haka annabi ya faɗa kuma hadisin ingantacce ne wani abun ban takaici abun damuwa jiya a karatun mu a kamul jinayis kofar nasara wani yaro ya aiko cikin wannan matsalar daukan hoton cewa wai ya gani a wayar wani abokinsa saurayi matashi yanzu wai abin da ake wai yarinya budurwa sai ta je ta bude kirjinta gaba daya sai ta dauki hoton kirjin sai ta turo ko ta whatsapp ko ta hanyoyin abin da ake turowa sai ta turo wa shi wannan saurayi to wannan ma bai isa ba shi yaron yace ya gani yace al'aura sai mace ta bude gabanta gabaki daya sai ta dauki hoton a'udhu billahi minash shaitanir rajim wal iyad billah ta ɗauka ta aika wa saurayin shi wannan ɗan uwan yana cewa shi da idansa ya gani shi ne yake nasiha wa abokinsa cewa ya daina kallon wannan wannan al'umma ce take yi kuma sai a zo a ce ayi addu'a in bom ya tashi ko ha sai a ce ayi addu'a dan bom ya tashi ko to a gyara wallahi a gyara kuma 'ya'yan musulmi ba 'ya'yan arna ba Allah sauwaƙe wannan yake cewa malam muna fatan alkhairi Allah ya ƙara ilimi mai amfani da imani amin ya ce da Allah malam tambaya ta anan shi duk mutumin da yake sallar nafila in yayi ƙari ko ragi akwai sujada a kansa a kware ko da gaske akwai mana zai yi sujada insha Allah Allah ya mana mai kyau Allah ya fi mana anan za mu dakata saboda ƙurewar lokaci abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lada ko na kuskure ko na tuntuman harshe muna neman rangwamen ubangiji subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh